ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين cikakken yabo da godiya su kara tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalarsa da ramarsa ya ƙaddarce mu da haɗuwa a farfajiyar wannan masallaci na usman bin fodiyo da ke anan cikin garin wara a daidai wannan yammaci na asabar daren lahadi uku ga watan zulhijja hijira shekara 1443 wanda kuma ya daidai da biyu ga watan bakwai meladiya 2022 allah madaukakin sarki cikin farnarsa da ramarsa ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz bid'ah wallafar imam muhammad nasiruddin albani alaihi rahmatullah a satin da ya gabata an kai ana cikin matsala da ke bayanin hani ba a sallah a makabarta ma'ana cikin makabarta kuma inda kabari yake a kan wannan gabar lokaci ya yi a kwana kuma har yanzu dai a cikin wannan wurin ake a wannan bugu shahi na 214 malar cewa ƙaddalla hadis wa ma zukira ma'aku alaƙar hatis salata fil makabarci wancan hadisi da aka yi can baya ya yi nuni a ma zukira ma'aku da kuma hadisan da aka ambata tare da wannan hadisi ala karahati salati fil maqbarat karahancin yin sallah a makabarta wahiyar littahari da zahirin na yi fi ba'adha malaji kuma wannan karahancin na sallah a makabarta littahari karahanci ne na haramci ma'ana haramun ne ba ana ne makaruri kamar yadda ake cewa baka za makaruri ba a ana ne karahanci ne na haramun a yi sallah a cikin makabarta wa sallah a inda kabari yake malace da zahirin na haifi ba da saboda zahiri hani da ya zo a cikin sassan hadisai da suka suka yi hani to akwai hadisan da suka zo a cikin hadisan wasu sun yi bayanin ƙarara hani ne manzo Allah ya hani so da an ce na annabi hani to ana ɗaukar shi akan haramu sai an samu dalilin da zai ce a zai sa a ci ba haram bane wannan abu wadda ba'adul ulama'i kuma sashen malamai sun tafi ila butlanis salati lalacewar sallah fiha a cikin makabarta li'annan nahayi domin hani din yadullu ala fasadil manhiyi an yana nuni akan lalacewar abin da aka yi hari duk lokacin da aka ce shari'a ta hana abu gane ko lokacin ake shari'a ta hana abu to idan aka yi abu to abu lalatacce ne an ce shari'a ta hana to sai kuma aka yi shoshi ne yanzu lalatacce shi ne ke cewa wannan wasu malamai sun taya kan yan ayin sallah a ciki to sallah ɓatacciyar sallah ce li'annan na domin hanin cewa kar a yi kaza ya dullu ala fasajin manihina yana nuna akan lalacewar abin da aka yi hani abin bai yi ba kuma an saba wa Allah ayan misali idan mace tana haila baya halatta su ɗauki azumi ko haka ba baya halatta su ɗauki azumi to sai tana jin al'ada sai ta ɗauki azumi azumin ya yi bai yi ba dole sai ta ranka shi wannan sai ta ranka shi bayan an gama ramadan sannan kuma wannan da ta yi kuma ta yi sabu a wajen ko so shi ne malam ya ce nan wasu malamai sun da yakan tun da an hana sallah a makabarta to in aka yi sallah ma ta lalace babu ita sannan kuma an yi ne ya ce saboda da annan na mai shi hani duk lokacin aka ce an hana to ya dole ne ala fasar da mai abin nan da aka hana din in an yaka kashi zan ɓatacci wa qawli ibn hazm wannan yana cikin fadin imamu ibn hazm ya faɗi haka واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية شما زائد سكينا إن أكي صلى على كبرتا كو أوجه كبري تو أنا صلى بابو إتا تازو قاسة شيء صلى تند أنشي باعي to abin da aka abin da aka hana aka ce bai ka zo kai to shikenan aro ba zai tsano ba kuma a ci abu bidiya ne ba sai ka zo kai ba zai taba zuwa karɓa ba ba zai taba zuwa karɓa tunda an ce maka bidiya ne ba ai sai kai to ba wata hanya da za ka bi ya zama wannan abu ya zama karfaffe babu shi yanzu ana gama sallah sai liman ya shekara ta goma ga annabi ba bida ba ne eh ya an zalimin sallah sai liman ya shekara ta goma ga annabi kuma wallah ba kuma bida ba ne to yanzu wanda suke addu'an karɓaɓɓiya ne addu'an shirme ne ba a karɓa abinda aka hana kai ai ba a karɓa wannan addu'an ba ta shiga addu'an da ake karɓa ai ya kare su ci gaba da yana samun kudi kaga shi kenan ba da ba karba kana ba ko kauye ba kamata ba kawar ba ne ha to abin da baka sani ba baka sani ba ne ya baka sani ba ne ana ba zai kama ka da wani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ai baka sani ba ne kace ko shikenan ai wai wannan bai da wani abin nan an wani ko washokani imamu shokani ma shi ma wannan zaɓin sa kenan fi na da lautar cikin littashi da lautar jizgi na biyu shahi na ɗari da shahi وروى ابن عظم ما يروى تشكين جزء إنه بشهين عشرين دبق زوان عشرين تقص عن الإمام أحمد أنه قال إمام أحمد بكتش من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا دول يصلى في مقبرة أتكلم مقبرته أو إلى قبر كوز ومن قبري هو أتكلم مقبرة لأني أورورا غير كشي أكي نتكلم غير هكذا بأتكلم مقبرته كاسا قبري نكذو كسلا وجه قبري mawaci a da abadan game da wannan sallan har abada babu ita saboda an yi hannu so duk kai abin da aka hana wannan abin ba zai zama karɓaɓe ba da sanin ka kuma kasa an hana sai dai kai akan rashin ilimi akwai wani baka sani bane so ka gani to ya yi lamba ya sa mai lamba ɗaya ga lambar na ya kawo ƙasa yake sun makala ibn hazmin sannan ibn hazmin ke cewa وقرأ الصلاة إلى القبر أن كرهت أن صلى أو جن قبري وفي المقبرة هكذا أن كرهت أن صلى شكم مقبرتا وعلى القبر أن كرهت صلى أكن قبري su wane ne wanda suka sa wannan cewa makaruhi ne ce abu hanifa ta imam abu hanifa wal auza'i da imam al auza'i wa sufyan da imam sufyan al-thawri yace walam yarba walam walam yarba malika bi zalika ba'sa amma imam malik shi yana ganin kaman babu lahi an yi a wannan malaman mazhaba ne wancan guda uku duk sun tafi akan karancin haka imam malik yana ganin babu lahi an yi وحتج له بعد مقلده مالك ساشن وإن سكراتي كان الشمال سنك هجة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الله سيراد أمي جستبت غريشي صلى على قبر المسكينة السوداء يا صلى أكن قبر وتماتا مسكينة أو تبقى يا زوجين قبرنتا يا صلى قال ابن هضم ابن هضم يقول وهذا أجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر بما جاء فيه يقول وهذا وانا أجب أبو بن ما ماكيني ناهيك به إنا هدونك أكن وانا أن يكون هؤلاء القوم وإن متنسوا كفتن شيء يخالفون هذا الخبر bima ji abi suna saba ma wannan khabarin da daga abinda ya zo a cikin wannan khabari din shahi 214 fala ya ji zuna an na tsalli salatul jinazat alaman dufina fala ya ji zuna ba za su halatta ba an na tsalli salatul jinazat mai sallar jinaza alaman dufina akan kabarin wannan aka sirhudu sun ma yattabi'una ma laysa fihi asirin minin wala isha'un sannan musu waye gari da abinda babu wani asar a cikin shi babu wani abin da ya nuni akan shi mukhalifatul lisunna ta sabita wanda ya saba ma sunna tabbatacciya kada ce kullu hadha al-asar dukkanin wa'idan asar dukkanin wa'idan asar da suka zo hakkun gaskiya ne fala ta yallu salatu haythu zakarna illa salatul janazati sai ce ba ya halatta yin sallah a inda muka ambato illa salatul janaza sai sallar jana'iza fa inna tusalli fil maqbara sallar jana'iza da ake yi a makabarta amma cikin salloli ko na fila ko na farilla ba za a yi makabarta sai sallar jana'iza wa ala al-qabri alladhi qad dufina sahibu ko kuma ayi sallah akan kabari wanda an turbude mamaci ne a ciki kama buɗe rasulullah sallallahu alaihi kamar da manzo Allah ya taɓa aikatawa don haka na har ma mai anu za mu haramta abin da aka hana wa na uddu min at-taqrub ila Allah ta'ala an naf'ala ma mithla ma fu'ila za mu kidanya yana daga cikin kusanta ga Allah madaukakin sarki mu aikata kwatankwacin abin da manzo Allah ya aikata fa amruhu umurni manzo Allah wa nahi da hanin sa haƙƙun gaskiya ne kuma a da zalika duk abin da baka fata da tuwa na fata to shi abin da ya kawo nan cewa sallah ta barin da ko ta nafila ita ne ba a yi makabarta ko wajen kabari amma in sallar jana'iza ne ana iya yi saboda shi wancan asar da ya kawo wannan matsala ya ja sallah akan wata mata wadda an turbuɗe ta to shine shi imamul albani zai mai raddi akan haka sai ce kultu sai na ce وفيما قاله في صلاة الجنازة النظر أبن أن يفعل أتوا أنا أين صلى الجنائزة صلى وإن النفر إلا كنا نافلة نبائي أما أنا أين صلى الجنائزة أما قبرتا كو أوجه قبري فالبان يتشي نظر أنتو أكوي أبن ديبا واتك ونم يتشي بإنغتا أكوي جا يتشي لأنه لا نص على جوازها في المقبرة باب ونص لكي من حالة yin sallar jana'iza a cikin makabarta ko wajen kabarta walau kana ibn hazm min alqa'ilina ko da ibn hazm yana cewa suka faɗi haka cewa ayi din wal qiyas wannan qiyasi la kullu sai mu ce annahu qasa zalika ala salati ala alqabri ya qiyasa wannan akan yin sallah akan kabari walakin na wata dashi yaqulu bi bidal qiyas min aslihi ana cewa qiyasin ya lalace daga asalinsa وصلاة الجنازة سنة جنائزة في المقبرة أتكم مقبرة خلاف السنة التي لم تأت saɓanin sunna ne wadda bata zo ba illa bi salata fil musalla fa ce sallan jana'iza mu da abinda muka sani ta zo ana ta ne a musalla wurin da aka tanada don ai sallar jana'iza mun riga an yi can baya da lokacin musalla akwai inda aka tanada na ake kawo gawa a yi mata sallar jana'iza da haka alwani ce babu inda ya inganta a je wajen kabari ko makabarta a yi sallar jana'iza إلا لم تأتي إلا بصلاة بالمصلى وفي المصلى كوات في مصلاة كما سبق بيانه في مهل كما يد بيان هكا يا جماعة أمهل عند أكي صلى جنازة عين شكين بايا بل قد جاء النهي الصريح ما لدي كما بري هاني بيّنني هاني يا زو أن الصلاة عليها بين القبور النبي أهنا يصلى جنازة أكان قبر فكان قبر برا كما في رواية في حديث أنس المذكور كما يذكر رواية حديث أنس ودعك أمته في هذا الفصل أتكلم ولا الفصل الثاني وهو الحديث الثاني من شين حديث النبي ليزو أتكلم ولا الفصل الثاني دون شين تعليق إذا ما هي أكل كراهتي لسكة شيء كوكما شيء أي صلى إن فرلا كون نفلا نبائي بند صلى جنائزة فشين يردن الألباني مسأكاك شباب والنسي سريش ليتبطل أبيته وفي هذا نظر ma kuma can ga asalin nassin karatu sai ke cewa sun inna karata salata fil makabarati an ne ko sannan karatun yin sallah da aka yi a cikin makabarta tashmilu kulli makanin minha ya kunshi dukkanin bagiren da aka ce wani wuri makabarta ne duk zagaye inda aka zagaye aka ce makabarta ne to duk haramcin ya kunshi duk inda aka ce makabarta ne to ya kunshi من كل مكان منها سواء كان القبر امام المصلي قبرين yana gaban mai sallah ne da yi sallah a makawarta au khalfa ko yana bayan mai shi ne au an yami ne ko yana dama ce wanda zai sallah ne au an yasa ne ko yana hagunsa ne ke aurora suna nan bayan mutum nan filin da ba a sa gawa waki ba ne ba dai makawarta ba ne to yi shi ya kwasa ba a saka ci an gane ku ko kawarwar suna gaba can gaba nan bayan ba kawarwar ba ne kawar dama ne ba a sanar ko suna na bangaren dama kamar yanzu makwartan gada ba ko ganin hagu ne ba ko nan hagu nan nan ne ba mutane da har shuka ana to nan ma dai ba a sanar sai mai gonan nan sai ya yi noma sai sana ta dama to sai ya hito waje ba ne su makawar dama ne to ba a yi sai ya hito waje kun gane ko to shi ne nan ba da yake magana ake ta wannan hali ɗin ya haɗe dukkanin bagiren da aka shata aka ce makamata ne ko da babu kamar auren tunda ya cikin makamata ne shi an gane ko? yawa ai ai yanzu misali nan masallacin ga wannan harabar yana da alfarmar masallaci ko da shi yana da alfarmar masallaci ko ba ba nan ne ainihin farfajiyar masallacin amma harabar tana da alfarmar masallaci wani so don haka cikin makabartar ma har da inda ba kaburbuna ba ji makabarta ba ne to duhanin ya kusa da annan da mutulak duhanin da ya zo ga hadisai mutulak ne cewa ya kawai ba a sallah a makabarta bai ce ba a sallah cikin makabarta jehen da aka yi kabari ba ba haka aka ce ba shi aka yi ba a sallah a makabarta kuma wannan wurin makabarta ne ko to shi kan ya kunshi kuɗi ومن المقرر في علم الأصول ما نستعفى من كتابتي أتكين علمي نا أصول أن المطلق أبن يزو مطلق كيف أكتي باع كذا بعد أن أنصاب الولي كيدي باع إن دي باع تبان لك رب أكتي كيف باع كذا أكبر هكذا تو يجري على إطلاقي تو ينا بداني إطلاقي ني جبادي أكيني فأغاني gaba da yake duk abin da ya zo ya ce ba a kaza ba tare da ya tsaya ya fahimci cewa daidan kaza ba za a kaza ce ba a kaza jin to shi kenan gaba da yake yi hatta ya ci mai kai sai in an samu wani abu da ya zo ya yi kaidi ya jira bai ci a'a ba a kaza cikin misali masallaci banda bai gire kaza to yanzu an samu sun an ce banda kaza to an samu wanda bai bai amma inda aka ce ba a kaza cikin masallaci to shi kenan kasafan warko da na biyu da na uku da na hudu da na bakwai duk guda ne duk abu guda ne alaikum wala bai rage wani hace umin zaka to kuma nan ba wani abu da aka samu wanda ya nuna cewa a'a ba a sallah makabarta inda ke da kabari banda inda bai da kabari to tun da ne babu wani abu da ya zo nuna haka to shi kenan gaba ɗaya makabarta ba a sallah a ciki Mm. na lokacin da a kabari ko to ai dama wannan shi karan kan shi kabarin cikin gida ai kuskure ne dama ba ai ba ga dama ba kabarin cikin cikin yin kabarin kawai ai na kara ai na gida na gida kamar da kai da shi dama kuskuren da aka yi tun farko ko ba magana sallah ba yin kabarin ma cikin gidan shi kuskure ne wannan kuskure an riga auka shi abu ne wanda ba ka yi to an zo an gina ɗaki wajen ma'aka ce ya shayi ta an gina ɗaki shi ga su minti ko abin an sato to ya kai ya ta shi ke nan ya ya tashi aiki kuskure ne ba a yin ƙaurora a cikin gidan saboda kabari wani inganta haƙƙin mai shi ne yana nan nan wurin nan nashi ba a komi har har saman shi ba a komi yana nan tun nashi su ga shi yasa ba a yin kabari a cikin gida ba a kabari a cikin gida har yanzu wasu wasu gari ba to daga a yaro ne karami ko to ga to ba mu shi yaro bai mutu ba ba ya mutu ba yana ya zama abin ba a yi za ga akwai kaji wasu wurare za ka ce ga gida ba guda ka gida zai ka ce ma makawarta ne an ware wuri kawai a ce kawai ya kai ɗaya biyu uku hudu a kawai ya kai uku a wani makawarta ne a wani na وقصر بما بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية ساشن معلمان فقهاء الحنفية سن بين الأبن غير مكأمبته وغير الأصول كما يأتي كما يدير كان شوالا لي ما كبرت ناك إطلاق إنت تو قبل إنت أكذاب هدين ما كبرت بقول شيء إن الشيء كبرت هو إن أنا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الاختبار في, في اختبارات العلمية أتكلم على الاختبارات العلمية شيء عشرين دقيقة يتشو ولا تسوق الصلاة في المقبرة بايع عليك أصلى أتكلم مقبرتها ولا إليها كوكما أنا أكلم مقبرتها قبر أنا أكلم أنا ضد أنا قبر قبر مرة ما أنا تنا قبر متوكين والنهي عن ذلك hani akan haka kuma inna ma wasaddu li zari'ati shirk ba a sallah makwata ba a sallah ana fuskantar makwata amma malai yace wannan hanin da kuka gani inna ma wasaddu li zari'ati shirk kariya ne toshiya ne aka sa domin ai taka tsantsan ka a fara zuwa ga abin da zai kai shirka duk abubuwan da zai shari'a tana hana na kabari kabari da makwata ba abin da ake mutane gudu shine ka su fada zuwa ga shirka da an auka cikin shirka shi kenan duk musiba ta riga ta auku so daga lokacin da kake sallah kana hukuncin kabari sai shi zan zai riya maka cewa ina kila kawai wani babba ne wanda kake gina ma sai shi dai zo da maka girma wannan mai kabari din ko kuma shi ne kake roƙo da don alamar shi an shi kenan shirka ta tabbata to shi yasa kwata-kwata shirya ba ta ba da hanya ba don abin da zai kai ka ga abin da sai ba ba da hanya kwata-kwata shi ta kocin bayan kwallo da aka yi magana addu'a aka yi magana ya aka rure mamaci ba kabarin ne za ka rinka kalluwa ka kan addu'a wanda zo su kai imani ta kwan zai ta sai ya zo wajen kabarin ya ba shi wani masu ya tsugunna wajen kabarin to ko da ba kabarin kake roƙo ba ko da roƙon mai gabara kake shi mai kabarin to ka miƙe tsaye ka kalli gabas alƙibla za ka kalla ko da ga kabarin gabanka kana tsaye to ba shi za ka rika zuwa karka haka da kalli alƙulla haka ya kasance a to Allah ne ya kiro duk inda ba sadde toshewa duk abin da zai kai ga shirka ne ake ta yi wasu kira ta haifar min asabi na mala ce sun jama'a daga cikin malaman musu ambata an na kamar kabari wal kabarin da kabarbura لا يمنع من الصلاة kabari ko kawal kabarai ko kabarwa guda biyu annal kabari kabari daya kun gane wal kabarai ko kabarwa ko kabari guda biyu kabarwa guda biyu la yamna ubina salati ba su hana ba a hana sallah wurin da ke da kabari ɗaya ko biyu لأنه دمشي لا يتناوله اسم المقبرة إنك القبر بلا وقبر بيو baya ɗaukar sunan makabarta don haka duk inda da kawai da ko bizo an sallah wurin ba laifi bane wa inna mal makabarta wuri bai za bai zama makabarta ina wa inna mal makabarta iyaka makabarta tana zama makabarta ne idan aka samu salatata qubur kaburbura uku fasa'ida zuwa sama amma kawai ɗin kwamfuta wannan ba makwata wani ba a hannu ma da ce to wanga magana kuma sun kakkai da malin wata magana da ingantacciya wale ta fi kalami ahmad babu wani abu cikin maganar imam awar wa ahmad ashabi da dukkanin malamai yan uwansa hada alfarko wannan rarrabewa ɗin da ya kawo cewa in dai kabari guda ne ko biyu wannan babu hani a ciki saboda matsawar da sai ta kunshi kawai uku zuwa sama ya ce to duk cikin yan uwanshi malamai babu wanda zai wannan rabi bal umum kullum ka yi cikin gaba ɗaya ma'umin su gaba ɗayan su wa ta'lilihim illata wasu dalalau da hujjojin su yujo wa man islat inda al-qabr wahid ya wajabtar da hana sallah illa ta da malamai suka yi da dalilan da suka kawo yujo ya wajabtar da man islat hana sallah inda kabari waye da wajen kabari ko ɗaya ne mai kuma cikin ƙwarwa ba wai kawai biyu ko nan kabari ko guda ne malamai ba wasu malamai cewa da ce shi kaɗai ne ya zo da wannan raga to in kabari guda ne ko kabari biyu wannan ba makawarta ba sai kabari ya kai uku za kuma da makawarta ya ce ko shi ɗaya matsalar wannan dukkan yan wasu malamai ba wani wata haka kuma umumin su sun illantar da sallah wajen kabari ko guda ne ko sama ka ɗaya ba a yi ko wawa su abalaci kuma wannan shine dacewa shine daidai nisantar sallah wajen kabari ko kwara guda ne wal makamaratu abin da ake ce makamarta kullu ma kabar fi duk inda an kai kabari wurin ya zama makamarta shi kenan ya zama makamarta da an yi kabari wurin shi ya zama makamarta li'annahu jam'u kabari don wurin da ake ake tara kaburbura da shi kenan ya zama makamarta wa qala sabar malaka yawan malamai suke cewa wa kullu ma da halafi ismin makabarci duk abin da shiga cikin sunan makabarta min ma hawa da kuhu wanda ke zagaye kabari shi ke Allah ya shirya su ba a suna ba haza wannan yashinu yana taimakawa wa annal ma a cewa wannan hani ya kunu mutawa nawulan zai kunshi zai zai zai hada lihur matal kabari liman fari a kafan kabari wanda ke shi kadai fana'ihin mudafi ilai da kuma rufi da ke aka yake kusa gare shi don haka kabari ko guda ne yana da wannan alhama din ala cewa zakira al'amidi da wani amiri da wani zai ambata annahu la tajuzu salatu fihi baya halatta a cikin sa ai menene bai halatta a cikin sai ce al masjid masallaci allazi qiblatu ila al qiblatu allazi qiblatu ila al qabr duk masallacin da al qibla suna wajen kabari ga kaburbura nan nan gaba ba makawarta sai a yi masalacin ga damu ana ce tuwa a sana cikin shi ba a sallah yana masalacin na fuskantar kaburbura ba za a yi ba a ta ya kuna bayanan ha'idi wa bayanan makawarta ha'idin akar sai ya kasance tsakanin wannan katanga da makawarta akwai shamaki na daban don haka koda wanda kan masalacin namu inda akwai makawarta to ya kasance akwai tana da katanga an gane ko kare kasance kaburbura da shi wurin nan ba katanga sannan in ji haka ne to sai kasance an musu katanga makwar nan an gane ko yana da katanga da ya sha maka ce tsakanin namu wannan katanga da ta makawarta to sannan za a yi sallah a cikin shi wasu kira ba a don sace malamai an mato hana cewa mansusin nasi ne na ahmad وفي كلام الشيخ مالك أتكلم عن الشيخ رحمه الله التصريف بيناك بأن إلا النهي إلا الهني عن الصلاة صلى بالمقورة أتكلم الأورة إنما ينزل صد الزريات مالك وانا هذا صلى الأجا أتكلم الأورة صد الزريات توش بناني أكي صنعي بقى صنع بني كيك شركة شاكل صد الزريات توش بنا أبوني دينا إيه بايوا إيه أكبش yana iya shiga zuwa ta banna sai a yi maza maza sai a sai a taushe an gane ku wa haza wannan ƙarin ƙwale da ulama fi zalika ɗaya zan cikin malamai ne a cikin wannan matsala wa ƙolin ararun zance na daban annan illata illa inna ma yi najasatul ardi makabarta wasu malamai suka ce abin da aka hana sallah a makabarta wai kasan makabarta najasa ce shi yasa aka ce ba a sallah a makabarta an gane ku inna ma yi najasatul ardi ai kasan makabarta najasa ne ardi makabarta ko ma ko ya nufi mazhabin hanafi ma na ce ina zan cika guda biyu duka magana ne na mazhabin hanafiya wa qad nazara ibn ibn abidi ya yi bi bayan nazari fil hashi a cikin hashin shi jir ina da shahi na ɗauki kuɗa hamsin da sai sani min wa magana ta biyu daga cikin wannan magana ɗin ya ce wa zalika wannan la'annan istihalati mutsayiratun indahu la'annan istihalati domin wannan istihalar da ke kwantuwa kuma tsakitarattun abin tsarkakewa ne inda a wurinsu ba kai fata kuno har yin illa ta tsaya to ya za a wannan illa ta zama ingantacciya ya ce don haka wala shakka in na ba kunkunto a wurinmu annal kaula wannan zance annal kaula awwal zancen farko dai huwa sayo shine ingantacci wa kar bayyana zalika shaykhul islam ibn taymiyyah ya bayyana haka fi kutubi a cikin littafansa واستدل له يا كاو حجه يا كاو دليل بما لا تجده عند غيره دليل da ba za ka samu wani sa ba a wurin a wurin wani wanda ba shi ba faraji matsalar malam da kai ka je kai muraja'a misali kitabu hulita ibn taymiya kitab iqtida'u siratal mustaqim mukhalifat ashab al-jahim a cikin wannan da za a ga bayani da shehu islam yayin kan wannan mas'ala din dai bayani malam ce bayani za ka samu a ciki wanda ba za ka same shi a cikin wani littafi da ba irin ibn taymiya ba gamsashe za ka je ka same shi shayi na ɗari da hamsin da biyu da ɗari da ainihin tasirin da uku ko alaihi masha kuma akan haka ya ta yi filhaniya a cikin haniya min kotubin hanafiya cikin jitar hanafiya wa shara ilai tsahawi ya yi nuni fi hashiya ta cikin hashiyarsa alama raƙil fala na wa raƙil fala fa kala ce inda kaunar shari wajen zancen mai shari yace wata kurahun salatu an karanta sallah bil makabarta a cikin makabarta jazi na ɗaya shayi na ɗari biyu da takwas bi taslisil ba'i da taslisil ba la'anna wata shabbahu bil yahud yace domin me saboda wannan kamanceciya ne ne da yahudawa nasara da nasara yace kala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mace tabbata gare shi ke cewa la'anatullahi ala yahudi wal nasara inuwar Allah ta tabbata ga yahudu da nasara saboda me ittaqazu qubur anbiya'ihim masajida sun riƙe kaburburan annabawa su masallatai wasu wa'an daidai kayan fawqahu sama gare shi ne aw khalfahu ko bayan kaburburan ne aw ta tabahuwa ko karkashin inda kabarin yake ne wa auta ta ma waqiwan alai karkashin inda kabari yake tsaye ne mutum yake sallah din to duka dai ba'i to sai ce wa yastasna maqabir al-anbiya alaihi assalam an tabe kaburbura a makabartar annaba tsira da amince tabbata gare su ana iya sallah a wurin kaburbura annaba kawai shi kuma nan yanzu na haɗu shi malam zai mai raddi tun ba ingantaccen magana bane yace ba za ta kuro salatu fiya ba a karanta sallah wajen kaburburan wajen kabarin annabawa ba mutulakan kai tsaye mambushatan aula kaburburan wa'ala sun shafe ne kuma su shafe ba suna nan kaburburan su ya ce to wajen inda kaburburan wata annabawa ne ba a hana a yi sallah a nan ba ba da Allah ya kuna da kaburfi jihatar kibla bayan kabari ya kasance na fuskantar alkibla na kaburburan annabawa babu da yi a zo a yi sallah wurin la'annan haifar fi ƙorin da musu annabawa rayayyu ne a cikin kaburburansu da haka ce ba laifi ba ne a yi sallah ƙulta sai albani ce wa hazan istisna wannan ɗebewa da ya ce wai sallah ba ba laifi ba ne sallah makamartar annabawa ba da ce batsilin wannan batacce magana ne zahirul batsila ne ɓacin ta ma bayyane yake magana ne ɓatacciya wannan lalacewar ta ma bayyane yake ma ba wani kwankwanto akan bayyano bacin wannan magana lalacewa mana kaifa ta yaya ma zai faɗi wannan magana o yana kidar illatin lati zakara yana warware illar da ba aka yi aka ambato din yanzu ba da jawa muka ambace muka ambace illa din sadda zalil da shirk to shi bana ne ka hada ga shirka to akwai wurin da kake tsammanin ma a hada ga shirka irin wajen kawai annawa ba sai ka tsammanin jin abin bauta bane ba an hana ka ma kawai wanda ba annabi ba kana da ba balle kawai annabi wanda eh ba yanzu wani ma tsammanin yake da annabi da Allah duk guda ne hmm ah wani sai tuntube aka ce tace annabi muhammadu an ga ce a ina sai dai allah ta ce to annabi muhammadu ba shine karin allah ba to a eh to to ka ka da na wani balle ka ce in ba ka da ai sallah wajen kabar annaba ba ai shikenan abu dole ya zama shine ibada din da za a yi eh don haka in ma illa ce ake magana ai kabar annaba wannan shi komi shi ya yi komi ma cancanta ma'ana don illar ta yi muni a wannan wuri ɗin ko yanzu wanda suke zuwa ziyara in mutum ya je wajen kawai annabi kake da mani ke ɗaukan shi wanda ke shi wani abin da zai bauta mani ta haka malacin hazin istisna wannan ɗaya toge wani batin latacce ne zahirar bada mai malalacin bayyana ma kai ko gobe na ƙiri illa tun da yana ma warware illar da ya sa aka hana allati zakarawa da aka amurta wani hadisun da zai tsadalla bi alaiha da kuma hadisun da ita zilali da shi a kanta ko kai fa yasiru ga misali halin istisna'i to ya za a yi misalin wannan istisna'i ya zo wani hadisun mustafizati da hadisai masu fa'idanta yanzu yanzu hadisun da muka yi cewa manzala ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida inuwar Allah ya tabbata ga yahudu da nasara sun rike kawarwar annabawa su masallatai to zan kuma gaba kace ana sallah ko wajen makawarta annaba to kaga ai abu hasan to kada warwara an gane ko yawa wani to kai fa yasugu misal hadha al-istizab ya ba inganta wal ahadith al-mustafidati ga da sai masu fa'idantarwa fi da an ahlul kitabi manzo Allah ya tsine ma ahlul kitabi yahudu nasara littakhadhi qubur anbiya'ihim masajida saboda sun kawarwaran annaba su masallatai shi yasa a wata raya ma manzo Allah karasa yace bala tattakhidhuha masajid kada ku riƙi kawarwaran annaba su masallatai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi cikin rashin lahiya da ya mutu har marwata suka ce annabi annabi yana haka yana wannan gargadi ne yana wannan gargadi ne saboda kar a riƙi kabarinsa wajen bauta yana cikin rashin layaye wannan hadis ta ce yana ishara ne gargaɗi ne kada a riƙi kabarin shi zama wajen bauta kuma rashin lahiyan wafati ne ya kai na gani saboda ka a riƙi kabarin shi wajen bauta sun masu saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya inganta daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi na hana ya hani mu an zalika akan haka fannayu hanin منصب على اتهام القبور الانبياء مباشره يا جميع اكن ركن قبور النبا كاي وغيرهم وان با النبا يلحق بهم يا رزق موسى هنا ما da aka cikin hadisi karara maganan kaburwar ma annaba an gane la'natullahi ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida to hanin ma da lafazin annabawa yazo to imanin ce wasu su san shigo a ciki fa kaifa ya ƙirin istisna'u ya za a yi hankali ya ɗauki wannan istisna'i nasu wal haƙu abinda ke ne gaskiya annan misal hazan istisna irin wannan istisna'i da malam yazo yace banda kawarwar annaba inna ma yatamashi ma alqawl athani aka zata cikin wancan zance na biyu ne cewa ana illatul najasata illa ta najasa da haka kawarwar annaba ba najasa bane malam cha wa quburul anbiya to lalle kaburburan annabawa bila shakka wannan kan ba mu kokonto ba shakka ظاهرة لك كان يقول ورس لأنه دميسو كما قال عليه السلام كبير منذ إلى أن تستبت قدشي إن الله رمى على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله يا رم تامك أسا بذات تجيكم كنا النبا وباتتي ولكن هذه الإلا كما سيد إلا النبي أنبتو توبات إلا تن an riga akwai illar da yasa sai ma ta wannan illar da shi malam nan ya faɗi ba ta ɓatacciya ce wama bu ne alal batil fa batil illa da ya ambato matacciya ce da ya ci ana yi wajen tsawon kura annawa sai ma ce to ma bu ne alal batil duk abin da aka gina akan bata ko ba ɗaya shi ma ɓata ne don haka ba za a yi hannun shi ba sai sai ɗayin talik ya ce wa ƙarfa salsul ƙaul na rarrabe wannan zance fi hatsai tsatsawi cikin hatsau tsatsawi wata na ƙadau fil istisna al mazkur fil kitabi fi kitabi absamar al mustadab fi fi sunnat fi fiqh sunnat wal kitab littafin da ake cewa absamar al mustadab fi fiqh sunna wal kitab a cikin na fahimci wannan zance lokaci ya riga ya tun dazu ko mun kawo ƙarshen matsalar sai matsala ta gaba da masu da aliha nan za mu tsaya sai kuma gobe Allah wani wasu sarki ya kai mu abin da muka karanta da Allah ba mulada inda muka kuskure Allah ya muna Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ba mu yi kwamin ta ya gane da mu kariya kariya ba mu yi kwamin sun tarta Allah wani wasu sarki wannan yanayi da ake fuskanta na tsadar rayuwa Allah maɗaukakin sarki so ka mana shi wannan yanayi na damana ya Allah maɗaukakin sarki ba mu ruwa mai albarka Allah ya sa a samu abinci da abinci zai sauki Allah ba mu ruwa masu albarka wannan kuma harka da ake fuskanta na jagoranci na siyasa allah maɗaukakin sarki ya riko da hannayen mu wanda duk zamu zaɓa ya zama wanda zai zama alheri ga ainihin ba wai zai zama muna alheri mu samu abin da muke so mu samu na taro ko sisi ba a yanzu ya zama alheri ga wannan al'ummar tamu gaba ɗaya da ƙasar mu gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki mana zaɓe mafi fici subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh